هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ainihin wato bakwai ko shida bakwai ne yau ko bakwai ko takwas ne ma takwas ga watan biyu ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma nan kan titin mai tama yusuf sule street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura ta hamsin da shida idan ka kirgo daga fatiha ita ce suratul waqi'a kuma wanda take dauke da ayoyi guda sittin da shida mun kwana a nambar aya ta goma sha biyu a jiya yau kuma za mu tashi akan nambar aya ta goma sha uku alarama mai allah ya ce subhanahu wa ta'ala ya ce thullatun min al'awwalina wato a cikin asabiquna sabiquna da muka yi bayani jiya akwai thullatun min al'awwalina wato wasu jama'a ne masu yawa daga cikin mutanen farko wato a nan za a samu asabiquna sabiquna don magana tana da alaƙa da ƙarshen ayoyinmu na jiya wa qalilun min al-akhirina kuma za a samu asabiquna sabiquna cikin kaɗan daga cikin mutanen da suka zo daga ƙarshe waɗannan mutane Allah zai saka su ala sururin mauduna a bisa wasu gadaje a cikin aljanna mauduna ai marmulatin bizahabi ko mansujatin bizahab wanda aka yi musu ado da kwalliya da zane da fenti da ainihin wato zinari wato gadaje ne amma an musu ado da kwalliya da sa- da da ainihin wato zane da fenti irin na ainihin wato ruwan zinari ko kuma zaren zinari muttaki'ina alaiha suna kashingide akan waɗannan gadaje mutaqabilina suna fuskantar junansu wato zama irin na kwanciyar hutawa kwanciyar morewa da holewa ana kallon juna ana hira kowa yana kan gadon shi Allah ya kai mu wannan gadaje ya tufu alaihim wildanun wasu yara ƙanana saffa waɗanda ba su ainihin wato girmi junansu ba saffa madaidaita ya tufu alaihim suna kaiwa da komowa a kansu muhalladuna kuma suna nan dawwama a aljanna a bisa tsararsu da girmansu da farinsu da haskensu da kwalliyarsu da adansu da komai ba wanda ya fi wani saboda Allah ya ainihin wato warke kwantsar idanun 'yan aljanna sai a baza waɗannan yara a cikin aljanna wanda za ka gansu har Allah a wata aya ya lissafa su da ya siffanta su da cewa yadda ka san lu'u-lu'u haka suke ainihin wato kewayawa Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun muhalladuna Mhm. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya tsufu alaihim wildanun mukhalladuna ‘ya'ya ko yara ƙanana saffa wanda suke tsarar juna suna kaiwa da komowa a tsakanin ‘yan aljanna na fata an fahimci magana Allah ya ce idara aitahum idan ka gan su a cikin aljanna suna zirga-zirga suna safa da marwa suna ɗawafi akan ‘yan aljanna suna kaiwa suna komowa Allah ya ce hasibtahum lu'lu'an za ka ɗauka ‘ya'yan lu'lu'i ne saboda tsabar kyawunsu manfura wanda aka watsa shi a cikin guri mai kyau haka suna haske aka ɗabi ‘ya'yan lu'lu'u aka samu gurin da aka yi masa decoration aka yi masa ado aka haskaka shi in aka baza shi a ciki sai kaga shi ma yana yalki yana sheki a gurin Allah ya ce to yadda kaga haka haka suke a cikin aljanna wato Allah dan ya faranta wa ‘yan aljanna ya je da su daɗi ya kashe musu fantsar idanunsu saboda sun yi haƙuri daga kallon abubuwan banza a nan duniya sun rintsa idanu daga kallon abubuwan banza sun yarda da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ainihin wato mutane su rintsa idanunsu Mm. Na'am. Mata fa. Mm.
وليضربن بخمرهن على جنوبهن Mm.
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن
Na'am.
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن
Na'am.
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
Na'am.
أو التابعين غير أولي رغبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا يشاء نعم ولا تقولن لأمرهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
مم.
وتوبوا
إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون saboda sun bi waɗannan ƙa'idojin na Allah na cewa ka gaya wa muminai wa kullil mu'minina yaghdudna min absarihinna yaghuddu min absarihinna ka gaya wa muminai su rintsa idanunsu wa yahfazu furujahum sai Allah ya ce zalika azka lahum su kiyaye farjojinsu da al'aurarsu wannan shi ya fi musu sauki ina fata an fahimta Allah ya ce inna Allaha khabirun bima ta'maluna Allah mai baku labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sannan ka gaya wa muminai mata su ma su rinza idanunsu kuma su kiyaye al'aurarsu na fata na fahimta saboda wannan dokokin da suka bi Allah ya ba su dama sun iya rinsa idansu a duniya ba su biye wa kallakallan banza ba to sai Allah ya ce bari mu kashe musu kwantsar idanunsu a lahira a aljanna to shine sai Allah ya baza yara ƙanana a cikin aljanna masu tsarar juna da ado ka san ko a nan duniya in aka samu uwa wacce ta san me take yi ta iya kintsa yaro ta yi masa ado ta yi masa wanka ta yi masa kwalliya ta saka masa kaya masu kyau sai ka ga idan ya zo kusa da kai kana son ka ɗauke shi haka ne ko ba haka ba in ya matso da kai kana so ka rungume shi saboda yana birge ka in aka samu uwa wanda ta iya kintsa yaro malam wallahi sai ka ji kamar ka ɗauki yaron nan ka gudu da shi to saboda Allah ya san ɗan adam yakan ji daɗi da kallon yara ƙanana a kusa da shi da haka sai Allah ya baza su a cikin aljanna saboda yara ƙanana abin sha'awa ne abin kallo ne abin burgewa ne abin ado ne abin kwalliya ne da aka yi cewa tufu alaihim wildanun mukhalladuna masu a suna kewayawa a kansu wasu yara dawwamammu tabbatattu wanda suke tsarar juna a cikin aljanna Allah ya ce idza ra'aitahum in ka gansu a cikin aljanna hasibtahum lu'lu'an mansura zaka dauka lu'lu'i ne wanda aka baza shi aka watsa shi aka fesa shi a cikin aljanna Allah ya ce wa idza ra'aita thamma idan kaga can cikin aljanna Allah ka nuna mana wannan aljanna ka shigar da mu ciki ya Allah wa idza ra'aita thamma idan kaga can cikin aljanna ra'aita na'iman Allah ya ce wallahi kaga ni'ima wa mulkan kabira kuma kaga mulki mai girman gaske wato a aljanna bayan daɗi da zaka sha bayan romo da zamu kwasa jama'a bayan kaji da zabbis da agwagis da za mu karya kashi ya ku bayan Allah duk bayan daɗin nan kuma Allah ya ce muna da wani mulki mai girma ana magana kana barka ne an gane magana irin gadaran masu mulkin nan wallahi kai ma za ka yi ta aljanna kana magana kamar ba za ka yi ba ana alade ina kwana kana lafiya galau ina fata an fahimta ba haka masu mulki suke yi ba ra'aita na'iman wa mulkan kabira za a yi mulki a aljanna jama'a za a yi fadawa a aljanna za a yi fadanci waɗannan yaran su ne matsayin fadawa su dama Allah bai yi su a nan duniya ba a can dama su Allah ya kera su ba su san wata wahalar duniya ba kuma umarnin Allah kawai ya, ya ku waɗannan yara eh to ku yi wa 'yan aljannan nan biyayya ku dinga zuwa kuna gaishe su kuna fadanci kuna raba musu duk abin da suke bukata shi yasa zamu zo mu ji a nan cikin ayoyin da malam ya karanta cikin wannan suratul waqi'a din cewa yaran za su dinga yawo ne da kofuna a hannunsu suna muku tayin kayan dadi ya komanda giya kake so ko madara ina fata an fahimta alaramma ko a na zuma kake bukata ko na ruwa mai sanyi ina fata an fahimci magana yadda aka shaki shi ruwan nan a duniya malam ana azumi ga baki ya bushe amma duk da haka ana rama in ya tafo aya billahi lazi sai ya kai ta har karshe na fata an fahimta tare da haka yana iya wannan kokarin dan haka lahira Allah zai ce wa yaran nan ku zo ku tambayi alarama kofin giya yake bukata ko na madara yake bukata ko na zuma yake bukata ko na ruwa mai sanyi yake bukata na fata ana fahimtar magana amin amin wallahi mu zage mu yi aiki ai duk wani daɗi na duniya shirme ne wallahi tallahi daga an kwatanta shi da aljanna sai ka ji kwata-kwata a nan shirme ake yi amma daga an ce maka aljanna magana ta ƙare don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza ra'aita thamma idan kaga can aljanna ra'aita na'iman ka ga ni'ima wa mulkan kabira kuma ka ga mulki wanda yake mai girman gaske shine anan ma yake cewa ainihin wato ala sururin akan gadaje mauduna wanda aka yi musu ado da kwalliya da fenti da zane da ainihin wato azurfa da zinari muttaqi'ina alaiha yan aljanna suna kashin gida akan waɗannan gadaje mutaqabilina suna fuskantar junansu Allah ya ce tufu alaihim wildanun muhalladuna yara ƙanana wanda aka yi musu ado da kwalliya suna kaiwa da komowa a tsakanin yan aljanna bi akwabin Allah ya ce da kofuna an gane magana da kyau ko ai ko a nan duniya aka ce ma bari a kawo ma kofuna ka san ba MT za a kawo ba ai ko balantana a lahira Allah ya ce bi akwabin ka san akwai kayan zaki a ciki akwai kayan daɗi an gane magana da kyau ko wa abarik sannan akwai butoci buta ba ta alwala ba aljanna ba alwala jama'a yanzu ko a nan duniya ba akwai wasu butoci za ka ga an musu decoration in ka je gidan manyan masu kuɗin nan sai ka ga wata buta malayin da kasan da zinare aka yi ta ba wata yar firin da ita da dogon wuya haka ne ko ba haka ba kaga wani tiriri yana fitowa tun kafin a zubo ma zaka ji kana haɗe yawo kai ka san akwai wani shayi da aka yi mar wata hikima a ciki to irin waɗannan butocin akwai su a aljanna asalin na aljanna aka kwaikwaya aka zo ana yin su a nan duniya amma akwai su a cikin aljanna wa abari da butoci wa kasin min ma'in da kuma kofuna ko kuma kokuna waɗanda suke na marmarin ruwa marmarar ruwa na zuma marmarar ruwa na giya marmarar ruwa na madara ko na nono ko marmarar ruwa na ainihin wato ruwa na asali Allah ya ce la yusaddauna anha idan sun sha wannan ruwa na giya a cikin aljanna kansu baya karkacewa an gane magana da kyau ko kansu ba ta karkacewa ma'ana ba za su ainihin wato yi marau su yi galau kamar wanda ya bugu ba ka san mutumin da ya bugu a nan duniya sai ka kansa ya lankwashe ko yana alamun cewa a bige yake in yi nan sai ya nan in yi nan sai ya nan sai ana tare shi to su aljanna idan sun sha wannan giyar la yusaddauna anha idanunsu baya ainihin wato samun matsala na ainihin wato wannan an gane magana da kyau ko wala hum yunzifuna kuma ba sa ainihin wato maye wato mutum ya zo ya yi marisa ya sha kafso to giyar aljanna ba a maye jama'a jama'a na fahimtar maganar da ke ku idan ka sha giyar aljanna sai ka ƙara nutsuwa ka ƙara hankali ka ƙara samun shiga taitayinka yayin da in ka sha ta duniya kuma sai ka shiga duniyar raguna da awaki da jakuna da dawakai ko ba haka bane duk wanda ya sha giyar duniya to sai ya zama kamar jakin anguwarsu kamar karan anguwarsu kamar dokin anguwarsu kamar tinkiyar anguwarsu to ita giyar aljanna in an sha ta nutsuwa ake yi a ƙara shiga taitayi ya ku bayin Allah saboda haka haƙurin ta nan duniya ya kai bawan Allah ka sha ta ina ta lahira an gane maganar da kyau ko wala hum yunzifuna ai bi ma'ana la tadhhabu uquluhum wato hankulan su ba sa gushewa idan sun sha wannan giya Allah ya ce wa fakihatin da kuma kayan marmari kayan marmari lemu ayaba gwanda ina fata an fahimta mangwaro da ainihin wato tanjerin ko da yake ba ku san tanjerin ba ma matsalar an san tanjerin yawwa akwai wasu ƙananan lemo sai zaƙin bala'i su ba su kai manya-manyan nan ba wasu 'yan ƙanana firi-firi hakan nan sun fi leman tsani amma ba su kai lemo babba ba to ana ce ba su da ƙwallo ma a ciki su fata ne da ruwa kawai to akwai na aljanna ana rama ya ce a ɗan rage bayanin nan saboda yawunsa ya tsinki a karama kallahu an gane maganar da gyogo to akwai waɗannan kayan marmari iri-iri an gane wa faki hatin mimma ya takhayyaruna ga wannan bambush ne kuke ce masa ne ko menene bambus ko bambush ne shi ma zaƙin bala'i ne da shi to akwai na aljanna ga gwanda kai Allah ka kai mu aljanna Allah ka haɗa mu da wannan daɗi da wannan ni'ima shine wa fakihatin mimma ya takhayyaruna an gane magana da kyau ko wato za su dinga zaɓa sai ma sun zaɓi wanne za su sha sai sun zaɓa sun ga wannan ya musu sannan su ɗauka sai su lankwama sai su shanye an gane magana wala hami tsairin bayan wannan kuma akwai naman tsuntsaye nama jama'a za mu ci nama wallahi tallahi wallahi duk yadda a duniya kake ga masu kuɗi suna cin nama da manya-manyan shugabanni suna cin nama kai talaka kullum idan aka yanka a anguwarku sai an gane cewa lalle kai ɗin nan baka cin nama idan aka ce yau suna a gidanku lalle sai an gane baka ce fiye cin nama ba haka ne ko ba haka ba to gobe kiyama in Allah ya tahi ba ma laman tinkiya ko rago ko akuya ko saniya ba a'a naman tsuntsaye saboda ya fi kowanne nama daɗi akwai zabbis akwai agwagis akwai tattabaros na fata an fahimta ka san naman baru malam yana da zaki billahi lillahi in aka yi maka yau din nan in ka samu kuɗi ka dan sayi baro ka je a kwatanta nan na duniya ne kafin a je na lahira na aljanna ka ce a yi maka dan miyar dage-dage da wannan tattabaru din ka je yadda za a kare Allah ya ce wala hami tsahirin akwai naman tsuntsaye don an ce tsuntsu ba iya baru da iya hasbiya da abin nan da kurciya a'a hatta irin tsuntsaye na kaji da zabbi da agwagi da sauransu duk sun shigo wala hami tsahirin din nan jama'a an fahimci maganar da kyau ko mimma yashtahura daga cikin abin da mutane suke bukatar ci to Allah ya ce za mu ba su wannan kayan abinci da kayan namomi wanda za su yi ta ce Allah ka sa muna daga cikin masu cin wannan Allah ya ce wa hurun inun sannan kuma da matan hurul ini eh ina waɗanda suka kare kansu daga zina to albishin bishin bishin bishin bishin bishirinku eh kowa zai more da matan aljanna ka yi haƙuri ka bar zina ka bar waɗannan ƙazaman na duniya ba wani alheri tattare da su waɗanda suka rugunsuma kansu cikin sabon Allah kar ka biye musu su hana ka samun na ina na lahira kai ka ji ma yadda suke Allah sai ce ka amsalin lu'lu'il makanu saboda tsabar kyawunsu saboda tsabar dirinsu saboda tsabar yanayinsu yanda ka san lu'lu'i wanda yake cikin kwansansa ba a ɓare shi ba to haka matan aljanna suke ka amsalin lu'lu'il maknun menene muka yi wannan zaka ba mu wannan Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako ne gwargwadon aikin da kuka aikata wato kenan ba a shiga aljanna sai an yi menene sai an yi aiki da wannan ne ma wasu daga cikin malamai kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim in ban manta ba ko Ibn Taymiyyah ban zan iya tana mai littafin ba ya kawo a cikin hadil arwah ila biladil afrah al-imamu ibn al-qayyim in ban manta ba yake cewa daga cikin malaman da suka ce annaba adam yanzu baya aljanna ma'ana aljannar da ya shiga cikinta wanda Allah ya fitar da shi ba aljanna ce ta lahira ba wata aljanna ce a nan duniya ya ce domin ai ita aljanna ba a shiganta sai an yi mai sai an mutu kuma sai an yi aiki to shi annabi adam bai aikata komai ba ya aka yi shiga ya ta kawo analysis ya kaje ka karanta hadil arwah ila biladil afrah shiryar da zukata zuwa ga gidajen farin ciki aljanna akan aljanna gaba ɗaya wannan littafin ya kai kusan littafin ya kai kusan girman bulugul mara ka je ka karanta za ka ji analysis da malamai suka yi ta yi amma dai daga ƙarshe al-imamu ibn al-qayyim ya tabbatar da cewa wannan aljanna ce ta lahira wanda Allah madaukakin sarki ya tattale ta ga ainihin wato masu tsoron Allah an gane maganar da kyau ko jaza'an bima kanu ya'malu sai Allah madaukakin sarki ya ce la yasma'una fiha lagwan a cikin aljanna daga cikin dadin ta ba sa jin wata mugunyar magana a cikin ta lagaw shine yashashshar magana jama'a an gane maganar da kyau ko maganar da ba alheri a cikin ta babu daɗi wajen furta ta magana da take da alaƙa da zage-zage ko bakar magana ko cin zarafin wani to babu a cikin aljanna an gane magana da kyau ko la yasma'una fiha lagwan ba sa jin wata mugunyar magana ko wata mugunyar zance ko wani zance da zai tayar musu da hankali ko ya bata musu rai a cikin aljanna babu wannan kwata-kwata wala ta'fima sannan kuma babu wani abu na zunubi da za a aikata a aljanna duk wani abin da in ka aikata shi za a yi maka za a rubuta ma kayi laifi ko kayi sabo to a aljanna babu shi a nan duniya ne in kai ba daidai ba a rubuta ma kayi ba daidai ba jama'a kuna fahimta amma a lahira duk abin da ka ga dama yasa kala rawi yace zan yi boris a cikin aljanna yace a nan duniya dai ba mu yi ba yace amma idan na hau mota ta a cikin aljanna sai na fige da gudu sai in je kofar gidan Nasiru kabar sai in ce fito Allah ya taimake ka Allah ya hada mu da kala rawiya a aljanna yace sai ya je sai ya yi boris sai ya daga tayar gefen hagu ya tada kura sai ce ayi wasu ayi masa sallama da Nasiru Kabara ya fito Allah ya taimake ka ka shigo aljanna ai na dauka babu rabanka a ciki ashe da kai a ciki an gane magana da kyau ko kala rawi Allah ya kar Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna illa qilan salaman salama abinda kawai zaka ja aljanna ana yi shine salaman salaman aminci aminci aminci aminci ina fata an fahimci magana aminci aminci aminci yasa Allah ya ce wasiqal ladzina taqaw وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم mm, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين sai kuma me وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
mhm فنعم أجر العاملين Allah ya ce wa fiqal ladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara tuna lokacin da muka sa aka yi wa yan aljanna hannun kiliya dama ila aljannati zuwa ga aljanna zumuran jama'a jama'a gungu gungu kungiya kungiya jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai lokacin da suka shigo suka zo wa aljanna wa futihat abwabuha a lokacin sai a buɗe musu kofofinta ko kuma kafin ma su zo an buɗe musu kofofin wa qala lahum khazanatuha masu gadin aljanna sirri duwanu kenan jama'a sai su ce wa yan aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a ina a gare ku dibutum kun ji daɗin ku Allah ka samu za a gaya wannan magana fadkhuluha bismillah a zo a shiga irin yadda fadawa suke wa sarki bismillah ranka ya dade bismillah yalla boy ina fata an fahimta wa qala lahum khazanatuha masu gadin aljanna sai su ce wa yan aljanna bismillah salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku fadkhuluha khalidi an gane maganar da kyau ko wa taral malaikata wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu natabawwa'u min aljannati haythu nasha'u Allah maɗaukakin sarki ya ce za su ce mun gode wa Allah allazi wanda sadaka na wa'adahu ya gaskata mana alkawarin shi na fata an fahimta ya ce wa aurathana al-arda ya gadar mana da ƙasar aljanna na tabawwa'u min aljannati ma'ana ya gadar da mana da ƙasa sannan na tabawwa'u min aljannati haythu nasha muna zama a gidan aljanna muna kama guri a cikin aljanna haythu nasha'u yadda muka ga dama ma'ana a nan ne duniya za a ce idan ka zo gini ka shiga filin wani haka ne ko ba haka ba ka shigo bangaren wani ka ka- ka ƙara taku ɗaya a aljanna babu na tabawwa'u min aljannati haythu nasha'u muna zama a cikin aljanna muna gadatta muna zama yan cikin ta yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilina Allah ya ce madalla da ladan masu aikatawa sai ka yi aiki fa kar ka dinga na'am kana Allahu akbar billahi allazi la ilaha illa huwa sai na yi aiki sai ka yi aiki sannan mu samu fa ni'ma ajrul amilina ma dalla da ladan masu aikatawa to shi dai shi dadi na da Allah shi Allah bai ce sai ka kura a daka wajen aiki ba ina fata ana fahimtar magana ka yi gwargwadon iyawarka kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗawa ainihin wato sahabbansa cewa duk abin da na umarce ku to ku zo masa gwargwadon iyawarku abin kuma da na hane ku to ku nisance shi dan subhanahu wata'ala ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku ma'ana kowa zai ji tsoron Allah ne gwargwadon abin da Allah ya kimsa masa na jin tsoron shi kuma wannan ba lasisi bane na ka aikata abin da kaga dama in an ma magana ka ce ai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ba haka bane in ka ce akwai haka to he mu jawo maka ayar kuma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ita kuma يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
mm.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah ya ku masu imani matukar jin tsoron shi to kaga yanzu wannan kuma ya zaka yi da ita in ka ce to bari ka yi abin da kaga dama an ce fattaqullaha masabatu an gane ku wa anfiqu wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna abinda kawai ake bukata da kai wato akwai abin da addinin musulunci bai tilasta ma dole sai ka yi shi ba duk abin da ya fi karfin ka wajen aikatawa addini to ba wanda ya saka ka wannan shine ma'anar fattakullaha mazabatu abin da ya fi karfin ka babu yadda ka iya amma abin da Allah ya dora ma kuma kana da damar yi to ba wani magana fattakullaha mazabatu kawai ka aikata shi abin da ake bukata da kai kenan لا يكلف الله نفسا إلا وسعها mhm لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت mm.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Mm.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Mm.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به na'am واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا mm.
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين to kaga dama shari'a bata dora wa mutum ba face abin da zai iya yi abin da zaka iya yi shine aka dora maka dan haka kaga ashe ba wani abin da shari'a za ta zo da shi wanda dan adam zai ce ya gagara aikatawa sai dai kawai ya ki aikatawa
وما جعل عليكم في الدين من حرج mm.
ملة أبيكم إبراهيم wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin Allah bai sanya muku wani kunci dangane da addini ba millata abikum ibrahim tafarkin babanku ne annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha shi ya sanya muku sura musulmai tun kafin yanzu da kuma yanzu na fata an fahimta saboda haka wannan shine abin da ake bukata don haka aljanna ta masu aiki ne ba ta shantakakku ba ne ba ta gafalallu ba ne ba ta rafkanannu ba ne ana bukatar ka zage wurjanjan ka yi aiki sai Allah ya cika maka da rahamarsa yasa annabi Muhammad ya gaya wa sahabban manzon Allah ya ce musu wallahi babu ɗayan ku da zai higa aljanna sai Allah ya sada hi da rahamashi ba wani wanda aikinsa zai higar da hi aljanna sai idan Allah ya hada hi da rahamashi suka ce hatta anta ya rasulullah hadda kai yace hatta ana illa an yata ghammadani Allah bi rahmatin minhu sai Allah ya lullube ni da rahamar shi ina fata an fahimta to idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai ce shi ma aljanna ba wai aikinsa ne zai kai shi ba cikatar rahamar Allah ne to ina ni da kai saboda haka dole dole mu dage mai ilimi ya amfani da ilimin sa wajen neman aljanna mai dukiya ya amfani da dukiyarsa wajen neman menene aljanna mai basira da fasaha ya amfani da fasaha basirarsa da fasaharsa wajen neman aljanna mai kuɗi ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa ko shugaba ya amfani da shugabancin da Allah ya ɗora shi a kai wajen ya saya wa kansa kidin aljanna jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku kowa ya yi amfani da damar da Allah ya bashi wajen ya nema wa kansa aljanna shi yasa a jiya muka ce Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardu sai ya ce uiddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga neman rahamar ubangijinku aljannar da aka yi muku tattali fadin ta fadin sama da ƙasa ne Allah ya ce an yi tattalinta ga masu tsoron Allah don haka wannan aljanna a yanzu kalmar uiddat an tattalinta malamai suka ce yanzu haka aljannar tana nan an gama shirya mata komai jira ake kawai ka tafi lahira ka je ka shiga tun daga kabari za a hudo ma dadinta ba wai sai an tada kiyama ba tun daga kabari kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana haka jama'a kuna fahimta magana da kyau ko dan haka yace illa qilan sai dai su dinga cewa salaman salaman aminci aminci yukhbiru ta'ala mukhbiran an haula'i sabiqina al-muqarrabina Allah yana ba mu labari dangane da waɗannan waɗanda suka rigaya kuma makusanta Allah annahum sullatun ay jama'atun min al-awwalina wasu gungun jama'a ne daga mutanen farko wa qalilun min al-akhirina kuma za a samu kaɗan daga cikin mutanen da za su biyo bayan su wa qad ikhtalafa wa qad ikhtalafu fil muradi bi qawlihi al-awwalina wal akhirina malamai sun yi sabani da aka ce sullatun min al-awwalina da kuma wa qalilun min al-akhirina me ake nufi da shi faqila al-muradu bil awwalina al-umamul madiya wasu malamai suka ce ana nufin al'ummar da ta riga ta gabata irin al'ummar annabi adam al'ummar annabi nuhu al'ummar annabi musa annabi isa da dai shauransu an gane magana da kyau ko wa bil akhirina was al'ummar da za su zo kuma daga karhe kaɗan daga cikin su ai hadhihi al'umma ana nufin wai a cikin wannan al'umma wa hadha huwa ikhtiyar ibn jarir wannan shine zabin da al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya masa rahama ya zaba wasta'anasa bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama ya dogara kuma ya samu nutsuwa da wannan maganar da faɗin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa wanda hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito maza Allah yake cewa nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyama mu ne na karshen zuwa amma a kiyama kuma mu ne suwa na farko al-Imam Ibn Jarir sai yace to kenan da aka ce sullatun min al-awwalina to ana nufin waɗannan as-sabiquna sabiquna a mutanen farko za a ɗebo su cewa wa kalilun minal akhirina ina fata kuna fahimta to a cikin mu ne saboda annabi ya ce mu ne karshen zuwa amma mu ne na farko kuma a ina a ranar tashin alkiyama wannan shine abin da al-imamu ibnu jarir ya ainihin wato faɗa kuma ya dogara da shi da wannan magana sai malam mustafa al-adawi ya ce walam ya haƙe ghairahu amma fa babu wani daga cikin malamai wanda ya hakaito wannan magana ko wannan fassara in ba al-imamu ibnu jarir ba sai ce wa hadha alladhi ikhtarahu ibnu jarir ha huna fihi nazarun yace amma maganar gaskiya wannan maganar da al-Imam Ibn Jarir ya faɗa cewa ana nufin waɗanda masu yawa suna cikin magabatan mutane kaɗan ne za a samu a cikin jama'ar mu nan ko kuma a wannan al'umma tamu yace akwai nazari cikin wannan bal huwa qawlan da'ifun malam Mustafa al-Adawi yace kai magana ce ma mai rauni li'anna hadhihi al-umma hiya khairul umami bi nass al-Qur'ani domin ai ita wannan al'ummar Allah ya nuna duk duniya babu al'ummar da ta kai ta alheri haka ne ko ba haka ba alarma Allah ya ce kuntum khaira ummati كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
Mm.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله na'am
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم Mm.
منهم المؤمنون
na'am وأكثرهم الفاسقون Allah ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mafi alherin al'ummar da aka fitar a duniya duk al'ummar da ta zo bata kai al'ummar Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama wanda aka fitar da ku dan mutane ta'muruna bil ma'ruf Allah ya ce kuna umarta da a dinga yin abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkari kuna hana munanan ayyuka wa tu'minuna billahi kuma kuna yin imani da Allah kenan ashe kai da kake cikin al'ummar manzan Allah sai ka sa- hada waɗannan siffofin guda uku sannan ka zama khairal ummati in ba haka ba za ka zama sharrul ummati ga ka a cikin al'ummar annabi amma kuma ka zama sharrul ummati mafi sharrin jama'a dan Allah ya ce sai kun cika waɗannan sharuɗan guda uku sannan kuka zamanto khaira ummati shine ta'muruna bil ma'rufi inda duk kaga abu mai kyau kai umarnin ayi malami ne kai ko ba malami ba saboda annabi ya ce ballighu anni walau aya ku isar da sako na ga al'umma ta koda da aya ɗaya ne aya ɗaya ka sani za ka iya bayani a kanta na ayi ko a bari annabi muhammadu ya ce ban barka ba ka isar min da wannan sakon da haka dole ka zama mai umarni da- da mai kyawu jama'a dole ka zama mai umarni da mai kyau wa tanhauna anil munkari kuma dole in kaga miyagun abubuwa ka hana nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man man- man ra'a minkum mun- munkaran falyughayyirhu bi yadi wanda ya ga mummunan abu daga cikin ku ya ya canja da hannu in ba zai iya ba ya canja da menene da baki in ba zai iya da- da da bakinsa in ba zai iya ba ya menene kyamata abin a cikin zuciyar shi dan haka dole ka hana mummuna in kaga an yi ba kyau ka ce jama'a wannan abun ba kyau to akar makallawa za ka yi mana wa'azi ne ka ce kwarai da gaske wa'azi haramun ne eh idan shi yana da bakin yayi mursisi ya gaya ma magana to kai mai wa'azi baka da bakin mursisi ka mayar mar da martani jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ya aka yi mutumin da bahi da magana mai kyau ya iya danna zuciyarsa ya jefo ma magana kai da zaka isar da sakon Allah ko na annabi Muhammadu ka iya mur- ka kasa mursisi ka mayar mar da martani wane wannan abin da kuke ba kyau ka ce okay wato wa'azi zaka yi mana ka ce kwarai da gaske ko dai wa'azi haramun ne ina so ka mun bayani sai mu ga shi kuma da kazamin bakin shi in ya isa ya ce wa'azi haramun ne zai faɗa wallah zahab ya yi lakwas ya yi shiru wa'azi haramun ne wallah bai isa ya ce ma haramun ba ne ka ce ba kyau na ce muku ba kyau ka sani maganar da zan faɗa ba maganar kaina ba ne maganar Allah ce ko ta manzan Allah jama'a da haka ake isar da sako cikin al'umma ku daina barwa malamai kayan wa'azi jama'a ka dinga isarwa gwargwadon iyawarka kai ma ko baka ce kai malami bane ko mai da'awa bane akalla ka isar da sakon manzon Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai ce wa tu'minuna billahi sannan sai ka zama mai imani kai kokari ka rike shi kashikan imanin nan gaba daya kuma ka dinga murza su a cikin rayuwarka Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da a ce ahlul kitabi sun yi imani da ya zama alheri a gare su ina fata a fahimta Allah ya ce min humul mu'minuna lalle a cikin sun akwai masu imani amma wa aktharuhumul fasiquna yawancin su fasikai ne yanzu kaga wannan aya ta nuna cewa al'ummar manzon Allah ita ce mafi alheri ko to kaga ya za a yi da magana ibnu jarir da ya ce waɗancan sullatun min al-awwalina din mafiya yawa cikin mutanen farko ya ana nufin a mutanen annabi adam annabi musa annabi isa annabi nuhu a ciki za a ɗebo su kaga kenan ba zai yi wannan fassara ta ainihin wato ya samu gindin zama a gurin malamai ba ina fata an fahimta sai malam mustafa ya ce fa ya bu'udu fa ya bu'udu sai ya zama ya nisanta an ya kunan muqarrabuna fi ghairiha akthara minha ya zamanto a ce mabiya yawan muqarrabe kuma ba a cikin al'ummar yake ba wannan ba zai yiwu ba allahumma illa an yuqabila majmu'ul umami bi hadhihi al-umma sai fa idan ana hada gaba ɗayan al'umman ne da menene da wannan al'umma to anan ne kana iya fassara shi da ainihin wato haka wa zahiru malam yace abin da yake fili annal muqarrabina min haula ya aktharu min sa'iril umami hakika muqarrabai da ake magana a cikin wannan al'umma da muke magana ya fi a cikin sauran al'ummatai da suka zo a baya ina fata an fahimta sai ce wallahu a'lam wannan Allah shine mafi sani fal qawlu thani magana ta biyu an gane maganar da kyau ko fal qawlu thani fi hadha al maqami magana ta biyu a wannan matsayi huwa rajih wanda shine rajihi وهو أن يكون المراد بقوله تعالى ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة أنا نكون mafi yawa daga cikin mukarrabai din nan suna cikin jama'ar farko ma'ana lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ina wanda kuma nassin hadisi ya tabbatar da haka saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce khairul quruni qarni mafi alherin karni da aka yi a duniyan nan shine karnin da na rayu a ciki da ni da suwa sahabbai na thumma alladhina yalunahum sannan sai wanda suka biyo bayan karni na da sahabbai sune tabi'ai kenan ko thumma alladhina yalunahum sai kuma wanda suka biyo bayan sune tabi'i tabi'ina jama'a kuna fahimtar magana kaga sai wannan ya nuna a sullatun min al-awwalina din nan da Allah yake magana yana nufin a cikin wannan al'ummar daga kan zamanin annabi muhammadu da sahabbai a nan za a ɗebo su sannan wa kalilun min al'akhiri ne ke kuma a ƙarshen mu can Allah ya sa muna ciki tunda waye mu ne yan ƙarshen to waye ne yan ƙarshen in ba mu ɗin ba kai kana jin akwai wata al'umma da za a sake bayan wannan akara maka Allah ya ba kamata kusa tashi ba to Allah ya sa wa kalilun min al'akhiri nan nan ya sa al-Imam al-Hasan al-Basri za mu zo mu karanta da ya karanta wannan sai ce to sullatun min al-awwalina dai sun gabata sai ta Allahumma ja'alna min al-akhiri yace yace Allah ya sa muna cikin yan karshe ka duba Hasan al-Basri shekara nawa da mutuwar sa kima na ya ga sahabbai ka gani zagai sahabbai ma shi akwai ya ga sahabbai daga cikin yana daga cikin tabi'ai ya yi rayuwa da sahabbai amma tare da haka yana cewa to sullatun min al-awwalina dai sun wuce sahabban ki manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma ja'alna min al-akhirin Allah ka sa muna daga muna cikin yan karshen nan da za a diba a ci jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da malamai suka ainihin wato abin nan Allah ya shirye da mu wa qalilun min al-akhiri wato kaɗan daga cikin na ƙarshe ay min hadhihi al-umma daga cikin wannan al'umma an Abdullahi bin Abi Bakr al-Muzani an samu ruwaya daga Abi Abdullahi dan Abu Bakr al-Muzani yace sami'tu al-Hasan ka gani naji Hasan yana cewa على هذه الآية دي كرنت وانا آية والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فقال أما السابقون فقد مضوا كاجبو أما مغباتا دي سيرغا سموتي أتن سوكا السابقون أيرغا أنقواسا سوكا سنيغبا باما تفي نا فاتا أم فهمتا ولكن اللهم جعلنا من أصحاب اليمين to amma muna roƙon Allah ya saka mu daga cikin ƴan dama-dama jama'a kun fahimta maganar da kyau ko عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين قال كانوا يقولون أو, أو يرجون أن يكون كلهم من هذه الأمة ما لم يسن كسن تيسنا تيوا وأنم الأولين ده الآخرين ده دك أتكن الأمة النبي محمد ني ba a cikin wata al'umma daban ba an gane magana da kyau ko daga Muhammad dan Sirin Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna cewa gaba ɗayan su a ciki fa hadha qaulul hasani wa ibn sirina kaga wannan maganar Hasan al-Basri kenan daga ida kuma ibn Sirin annal jami'a min hadhihi al-umma gaba ɗayan al'ummar da ake magana thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin a cikin wannan al'umma ce ta manzon Allah wala shakka sai malam yace babu shakka anna awwala kullu ummatin khairun min akhiriha hakika kowace al'umma farkonta yafi karshenta al'ummar annabi Musa farkonta sun fi wanda suka zo daga ta saboda lokacin da shi annabin yake raye ai addinin da dumudumunsa da zafinsa ana aiki da shi kain da na'in haka ne ko ba haka ba amma bayan tafiyarsa za ka samu wasu yi sako-sako da addinin da haka malam ya ce lalle babu shakka mun yarda cewa duk wata al'umma da ka sani farkonta ya fi alheri sama da menene karshenta ya ce to haka al'ummar annabi musa haka al'ummar annabi isa haka al'ummar annabi ibrahim to haka al'ummar annabi muhammadu cewa farkonta lokacin sahabbai lokacin sahabbai har aka gangaro kan tabi'ai har aka gangaro to lokacin an fi samun addini da dumudumi amma bayan sun wuce to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamari kuma sai fara lalacewa daga wannan lokaci jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko fa ya hatamilu an ta ummal ayatu jami'al umami dan haka a wannan fassara ana iya cewa duka gaba ɗayan al'ummar ake nufi wato a kowace al'umma akwai as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna a kowace al'umma akwai sullatun minal awwalina akwai kuma qalilun minal menene minal akhirin yadda ake da su a cikin al'ummar annabi Musa ana da su a cikin al'ummar annabi Isa ana da su a cikin al'ummar annabi Ibrahim ana da su a cikin al'ummar annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Yaqub to haka kuma ana da su a cikin al'ummar annabi Muhammadu jama'a fasara tana fita daidai ana gane magana da kyau ko to Allah shiryar da mu da haka yake cewa babu makawa akan cewa lalle kowace al'umma akwai ainihin wato as-sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabuna akwai thullatun min al-awwalina abunna min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin kullu ummatin bihasbiha wa lihadha sabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya sama annabi yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum mun karanta wannan wal gardu malam yace abinda muke nufi dai anna hadhihi al-aya ashrafu min sa'iril umami anna hadhihi al-umma ashrafu min sa'iril umam wannan al'ummar ta manzan Allah ta fi kowace al'umma daraja wal muqarrabuna fiha aktharu min ghairiha kuma makusanta Allah a cikin ta sun fi yawa akan makusanta Allah a cikin sauran al'ummatan gaba daya jama'a kuna fahimtar magana makusanta Allah al muqarrabuna a cikin al'ummar manzan Allah sun fi yawa akan al muqarrabuna a cikin sauran al'ummatai gaba ki daya jama'a ana fahimtar magana da kyau ko wa ala manzilatan kuma wannan al'umma ta fi kowace al'umma matsayi a gurin Allah me ya jawo haka sai ce li sharafi diniha saboda darajar addininta wa izami nabiyiha saboda girman annabinta wa hadha wa li hadha sabata bit tawaturi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ne yazo ta hanyoyi daban-daban rututu cewa annabi Muhammadu akhbara anna hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma ya bada labarin cewa akwai sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin akwai mutum dubu saba'in annabi muhammadu ya bada labari wanda waɗannan mutum dubu saba'in ɗin za su ga aljanna ba tare da hisabi ba tare da menene ba da azaba ba hadisi ya tabbata kamar yadda muhammad ɗan abdul wahab ya kawo shi a cikin kitabun tauhid babin da yake magana akan falalar tauhidi da alherinsa da kuma yadda tauhidi yake higar da mutane aljanna sahabi abdullahi dan abbas Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uridat alayyal umam an bujiro min da al'umma ta gaba daya al'ummar duniya gaba daya aka bujiro wa da annabi Muhammad sai ya ce fa idan nabiyu wa ma'ahu rahadu sai naga annabi tare da shi jama'ar da suke tare da shi ba su wuce mutum goma ba wan nabiyyu wa ma'ahu rajul war rajulani wani annabin sai kaga ya zo lahira filin tashin alkiyama jama'a amma da mutum daya ko mutum biyu su kadai suka yi imani da shi haka za su zo gaban Allah annabi jama'a da mutum ɗaya a bayan shi shi kaɗai ya yarda da shi annabi ne ya zo gaban Allah da shi ya ce ya Allah gashi nan shi kaɗai ya amince la ilaha illallah wan nabiyyu ma'ahu rajulan wani kuma zai zo da mutane ƙwaya biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idru fi ali sawadun azim ana cikin haka kawai sai aka ɗage mun wasu gungun jama'a baki kilin fazanantu annahum ummati sai nace to ganawa al'ummar a tunkushe jama'a gungu gungu yace to ganawa faqala faqila sai mala'iku suka ce masa hadha musa wa qaumuhu wannan musa ne da jama'a sa ba na kan bane ma'ana wannan ya nuna annabi musa ma akwai jama'a da yawa da suka imani da shi kenan ko yace ana haka sai mala'iku suka ce undur ila al-ufuq daga kanka sama yace sai na daga kai bayan waɗancan jama'a fa idza sawadun azimun sai na ga wasu gungun jama'ar da sun fi na Musa kuma gungu da yawa fakila sai aka ce da ni hadhihi ummatuka waɗannan su ne al'ummarka sai mala'iku suka ce wa fihim sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin a cikin su kuma akwai mutum dubu saba'in wanda za su higa aljanna ba azaba babu hisabi manzan Allah yana zuwa wannan gurin fana haba sai ya yunkura fa da khala manzilahu sai ya shiga gida fa khaban nasu sai mutane suka kutsa suna jawabi suna tattaunawa bil ladina yadkhuluna al jannata bila hisabin wala azabin akan waɗannan mutane da za su shiga aljanna ba azaba babu kaza fa qala ba'dhum wasu sai suka ce la'allahum alladhina wulidu fil islami akwai yiwuwar waɗanda aka haife su a musulunci ne ba su taɓa yin kafirci ba wa kana ba'dhum wasu kace la'allahum as-sahabatu ta iya yiwa sahabban annabi Muhammadu ne su dama ba su taɓa yin wani abun da ma'ana suna daga cikin mutane masu tsarki wato duk mun kawo ne don mu fassara wannan aya ta thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin na fata na fahimta suna cikin tattaunawa fa kharaja alaihim rasulullahi sai manzan Allah ya fito kansu faƙala sai ya ce mata hudu na fihi me kuke kukkusawa wanda tattaunawa na ji kuna yi faƙalu he suka ce muna tattaunawa ne dangane da waɗannan mutane da kace mutum dubu saba'in za su higa aljanna ba hisabi ba azaba faƙala sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya musu fassara sai ya ce to ku kwantar da hankalinku humul ladina la yatafayyaruna su ne mutanen da ba sa menene canfi canfi jama'a mutum ya auri mata bayan kwana talatin jarinsa ya fara ja baya ya ce ya auro mai farar menene mai farar kafa kaga ya canfa ta ko ba haka bane mutum ya tashi zai tafi kasuwar laraba su kwamanda suna cin laraba zai tafi doku kawai yana fitowa sai ya ga tattabaru guda goma sun yi haka ya ce kai yau ranar nan anya kwamanda akwai riba kuwa tun da kaga baru sun yi nan da gudu to ba riba canfi jama'a abin da zai zama camfi ne an camfa abin to waɗannan da za su shiga aljanna ba sa menene ba sa camfi kuma lazina la ya tatayyaruna wala yaktawuna ba sa lalas an san me lalas ai ko to ai kaji matsalar kuma kaga yanzu da kun sani kawai hayin wuce gaba amma matsalar yanzu sai na tsaya na muku bayanin lalas to ai layi yan hizba kowa ya bada naira ɗari za a ba faɗi menene lalas kai naira ɗari yayi yawa dubu ɗaya za ku bayar eh yaura minti daya wala yaktawuna ba sa lalas sannan manzon Allah ya ce wala menene wala wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogara ne ga ubangijinsu manzon Allah yana zuwa nan gurin sai okashe ya miƙe sai ya ce ya rasulullahi mun addu'a in zaman na cikin su sai wa kashe manzo Allah ya ce masa anta minhum kana cikin su wa kashe ya ce Allahu akbar jama'a assalamu alaikum ni na zama dan aljanna ya zama dan aljanna manzo Allah ne ya bashi stamp annabi ya buga wani yana ji sai ce kai ya za a bar ma ba sai ce ya rasulullahi nima sai ce sabaka ka biha ukasha ukasha bin mihsan ya riga ka dan haka babu kai a ciki kai dai kai ta aiki amma shi ukasha an gama ko yanzu ya mutu dan aljanna ne jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku saboda haka wanda suka rayu zamanin manzon Allah in dai mutum Allah ya taimake shi to ya more amma idan mutum yi wa kansa asara ta ko matsala ta same shi yan uwa ba mu gama bayani ba eh ba mu gama bayani ba dan haka wannan jan ma gobe alarama zai kara jawo shi an gane maganar da kyau ko yawwa idan ya jawo shi inda lokaci muka karasa mu shiga jan gaba in babu lokaci kuma sai mu mai sai mu sake ainihin wato dawowa mu dai ba fazo ko falan nazi da kuma illa kaira ba a'a za mu ci gaba da tafiya muna lallabawa a haka a haka a haka ne muna matsayin almajirai Allah ya sa albarka cikin abin da muke yi muna addu'a subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare mu ga himancin ya zare kuma ga babba Ahmad Ahmad ya zo malam Ahmad Gombe ya zo babu babu babu sauran zare aka rabu to sai gobe malam zai kara lekowa za mu dan basa dan zare saboda muna samun fa'ida daga maganganun malam wallahi jama'a muna samun fa'ida zai zauna minti daya amma na rantsi da Allah sai karanta ma hadisin da tunda aka haife ka baka taba jin sa ba ko ba haka bane jama'a to muna samun fa'ida dan haka gobe in Allah yadda zamu saura da sauran zare in dai Allah ya ba shi ikon halartowa domin ya tofa mana dan abin da ya sawwaka fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yan uwa kamar yadda aka yi magana jiya wasu da yawa sun ce suna bukatar su ba da gudunmuwar su na marayun nan kuma su ba su da kuma bayan transfer ba su da kaza sai aka yi shawarar cewa din za a ainihin nema amma muna ganin za mu bari gobe in Allah ya kai mu